بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Quba Jami'u Quba kenan a wannan yammaci na Alhamis biyu ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya dace da uku ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya a yau majalisi ne na kitabun tauhid inda za mu tashi daidai faɗan malam allah ji ƙanshi ya gafarta masa babun mina shirki an yasta ƙifa bi gairin la au yadda wa gairar باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره باب da ya zo domin yin bayani na cewa yana daga shirka ya nemi agaji ga wani wanda ba Allah ba ko kuma ya roƙi wani Allah kenan wannan min min ce tabi'idiyya da take nuna cewa lalle wannan bangaren ma shirka ne ba wai dukkan shi shine tare shirka ba wani bangare ne na shirka ya kasance kana neman tallafi da dauki da agaji a wurin wani wanda ba Allah ba ko ka roki wani Allah abinda ake nihi da al-istighatha shine talabul ghaws neman dauki neman agaji neman tallafi yadda kake cikin wani kunci da tashin hankali kake fuskanta halaka to neman a ɗauke maka wannan tsananin da kake ciki shi ne ake ce mishi alistighatha neman ɗauki neman ɗagashi neman tallafi to neman tallafi kamar yadda malam ya ce zuwa wani wanda ba Allah ba yana daga shirka sai dai kamar yadda muka saba faɗa a cikin babukan da suka gabata kafin wannan ba wai yana kan itilafin shi ba din neman ɗauki da agaji ba ga wani wanda ba Allah bai kan kasancewa shirka ina fatan mun gani kenan maganan malam nan ba za a ɗauke ta ba a gamanta ala itilafiha tana da ƙaidi saboda neman tallafi da agaji ga wani halitta daga cikin irin abin da ya iya yi maka shi wannan ba shirka ba ne bal ja'izi ne halal ne ina fata mun gani yaushe alistighatha yake yake kasancewa shirka babba shine yayin da ka nemi agaji ga wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da babu wanda iya yin su sai Allah wannan lokacin kayi mai kenan kayi shirka babba to amma neman wani daga cikin bayan Allah da agaji cikin irin ababen da ya iya yi su halal misali mutum sai ya dirmiya a cikin ruwa bai iya ruwa ba sai fuskanci halaka zai sai ga wani a waje ya san ya iya ruwa sai nemi agajinsa ko ya gosu suna wucewa gashi zai halaka a cikin ruwa sai dinga ku taimaka ku agaza mini ku cece ni sai suka zo suka tsamar da shi wannan za a ce ya shirka ba za a ce ya shirka so da ya nemi agajinsu cikin irin ababen da sun iya siye shi kuma suna nan suna ganin shi suna ji shi ina fata an gani amma da zai nemi agaji ga wani wanda ba Allah ba cikin irin abin da wannan kin ya iya sai dai halin kasancewarsa baya nan baya jin shi bai ganinsa wannan lokaci ya yi mai kenan ya yi shirka kamar yana ƙudurin cewa wanda ya kira yana tasarrufi cikin kauni kenan ya iya yin abin da ya ga dama zai iya cece shi kenan kaga ya kamanta shi da wa kenan da Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sifa ta tasarrufi cikin kauni wanda Allah shi kaɗai ya kaɗai ta da yammi tasarrufi a cikin kauni subhanahu wa ta'ala mala ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala wala tad'u min dunin lahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Kuku kafin nan sai mala ya ce au ya du'uwa gaira ko ya kira wani Allah addu'a kenan ko neman agaji ko kuma kiran wani Allah bambancinsu shi ne neman agaji yakan kasance ne yadda ke cikin mutum ke cikin tsanani da tashin hankali sai ya nemi mai kenan agaji da tallafi amma addu'a ta iya ta kasance cikin tsanani ta iya ta kasance cikin zaman lafiya da yalwa to duka ba a kiran wani wanda ba Allah ko da addu'a za ka yi ko ka kira to ba za ka kira kowa ba sai wa sai Allah in ka kira wani wanda ba Allah ba to ka kira su ne cikin irin ababen da ya iya maka su yana jin ka yana ganin ka wannan lokacin ya halatta amma ka kira wani wanda ba Allah ciki irin ababen da babu wanda ke yin su sai Allah ka yi miki nan ka yi shirka da Allah ka tara wani Allah da Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlullahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wala tad'u kada ka kira min dunillah wani wanda ba Allah dan wala tad'u kada ka kira kuma yana iya ɗauka kada ka bauta ma wani wanda ba Allah dan addu'a ko ko ta kasance du'a ibada ko du'a mas'ala du'a ibada shine dukkan abin da Allah ya kore ka kai idan kai kamar kana roƙon Allah ne ya baka sakamakon yin aikin da kai Allah ya ce ka yi sallah sai ka yi sallah ya ce ka yi azumi sai ka yi azumi kamar kana cewa ya Allah ba ni sakamakon wanda suka yi sallah ne ba ni sakamakon wanda suka yi azumi duk da baka furta da baki ba amma ka yi ne saboda samun sakamakon wanda suka yi wannan aiki to akwai du'a'u mas'ala Allah ba ni kaza Allah hore mini kaza kaga ka roka ka ayyana me kake so Allah ya baka to du'a'u ibada da du'a'u mas'ala haƙi ne na Allah shi kaɗai ba a tara Allah da wani a cikin yin haka ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce ma annabinsa wala tad'u min dunillah kada ka kira wani kuma bayan Allah ma la yanfa'uka wanda ba zai amfani ka ba wala yadurruka kuma ba zai iya cutar da kai ba fa in fa'alta ko idan ko ka aikata hakan fa innaka idan min adh-dhalimin to lalle kai a wannan lokacin kana daga cikin azzalimai bi ma'ana kana daga cikin mushrikai kenan wannan dawa ake kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne ga annabi ana nahin al'ummar sa dan annabi ba zai yi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yayin ma da sakamakon haka ne bali ma ba zai yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaga kiran wani wanda ba Allah bautar wani wanda ba Allah ba shirka kafirci an gane ko dan duk wanda zaka kira wani wanda ba Allah ba ba zai iya amfanin ka ba zai iya cutar ka da ku ka kira shi kana daga cikin azzalimai abinda ake nuna azzalimai mushrikai kenan dan zalunci shine aje aba inda bai dace ba roƙon wani wanda ba Allah ba ko aje roƙo ne a inda bai dace ba ibada wani wanda ba Allah ba aje ibada ibada ne a inda ba ta dace ba ina fata mun gani Allah ya ce wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa an yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله مدوكتين سركيتي وإن يمسسك الله بضر إذن الله يشافيك بضر لشوتا أجكني شوتا ترش اللافية لمك من تمحك فلا كاشف له إلا هو باب وندزي إياي مكونا شوتر سيدي شي شي وكنا الله مدوكتين سركيتي wa an yuridka bi khair idan kuma Allah ya nuface ka da alkhair lafiya ce arziki ne wadata ce daukaka ne mulki ne falarat da lifadli babu wani wanda zai tare wannan falala Allah sai ta same ka yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yakan samar yakan bayar da hakan ga wanda ya so daga bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kan bayinsa wannan aya tana nuna mana cewa lalle babu mai yayi cuta da damuwa saiwa ashe idan ka samu kanka cikin cuta da damuwa da takura da tashin hankali wa zaka kira Allah shi kadai idan kuma Allah ya nuface ka da samun alkhairi ko wani irin dangin alkhairi babu wanda ya isa ya kare wannan alkhairin sai ya cin maka kidan kaga sai ka dogara ga Allah shi kadai shi ke yayiwa kuma shi ke arzita wa qawluhu da fada Allah madaukakin sarki fabtaqu inda Allahi rizqa فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق كنيم أرزكي أولا الله كنيم وداتا أولا الله واعبدوه كبوتا مسا واشكروا له كيبوديا غريس شي كدي إليه ترجعون زوا غريش لمقومك غباله kenan arziki wurin wa ake neman shi wurin Allah kowane irin arziki arzikin duniya da arzikin lafiya arziki a lafiya arziki a yalwa wurin Allah za a nemanta ba wanda ya isa arzita kai ba arziki sai Allah wa qawluhu da fada Allah madaukakin sarki da yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين التي ومن أضل ممن يدعو من دون الله shin waye kai bata sama da batan wanda ke kiran wani wanda ba Allah bi mana in akwai batacce a doron ƙasa to bai kai bata ba sama da batan wanda zai kiran ku in akwai wani batacce a doron ƙasa bai yi batan mai kiran wani wanda ba Allah malla ya stajibu lahu ila yawmil qiyamah kiran wanda ba zai karba masa kiran da yake masa bai zuwa tashin alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun kuma su da ake kira kuma bayan Allah game da wanda yake kiransu ghafiluna rabkananu ne ba su san ana kiransu wa idha hushira nas idan aka tashi mutane gobe kiyama ranar mahshar kanu lahum a'daa sai wanda ake kira kuma bayan Allah su kasance makiya da ɗan adawan masu kiran su kuma bayan Allah wa kanu bi ibadatihim kafirin sai su kasance game da bautarsu da aka yi sun kafirci ina fata an gani wannan tana daga cikin ayoyin da take fiddo ma'anar kiran wani wanda ba Allah ba a fili da irin muninsa da aibinsa don Allah ya nuna in akwai batacce kafiri ba babu wanda kai wanda ke kiran wani wanda ba Allah a kira sa da biyan bukatar da ba mai iya biyan wannan bukatar sai Allah to kafiri kenan mafi bata daga cikin mutane kenan kiran wanda baya iya karɓa maka bukatarka irin wanda zai rika kiran wani wali kuma bayan Allah ya shehuwa ne yi mini kaza ya shehuwa ne yi mini kaza ko ya annabi wane yi mini kaza ya mala'ika wane yi mini kaza da makamantan haka ko ji wurin kabarin wani waliyin da yake kudurin cewa waliyi ne ya dinga neman ya biya masa bukata yana kiransa yana kugi da sautinsa waye kai bata irin batan wanda mutane babu wanda kai shi bata shi wanda ake kiran ba zai amsa ba shi ne Allah ya ce man la yastajibu lahu wanda ba zai karɓa masa wanda ke mace yana binne a cikin ƙasa zai karɓa wanda ke waje shin wai da wanda ya mutu da wanda ke da raiwa ke da buƙatar wani cikin su bai matacce shi ke buƙatar mai rai da yana buƙatar addu'a shi shi yasa annabi sunnanta mana cewa idan muka shi makabarta mu musu addu'a mu musu addu'a mu roƙa musu Allah annabi ce yadda aka binne mutum ana binne mutum annabi ce ku roƙa ma ɗan ku tabbata saboda yanzu za a tambaye shi kaga shi ke bukata a gare mu mura yayi ba wai mu mu bukata a wurin shi baya da abin da zai ba ya riga ya mutu an turbide shi ta yaya za ka dinga kiran shi kuma bayan Allah cewa biya maka su bukatunka kaga wannan karshen bata kenan wannan bayyana kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki ke ko ma kuwa ne zaka roka Allah ce ba zai karba musu ba irin wanda ba zai karba kiran wanda ke kiran sa bai zuwa tashi alkiya kuma su wanda ake kiran game da masu kiran su zafirun ba su san suna yi ba ya san kana yanda ke mace kuma idan aka tashi gobe kiyama matukar wanda kake kira kuma bayan Allah ba aqidar sa bace bal ma ya ka abin yake yana yana inkarin haka zai kasance maka abokin adawa gobe kiyama ba shi ba ka kuma kiran da kake masa ba zai cutar da shi ba sai fa in shi ya kori cewa ni a kira shi kuma bayan Allah a wannan lokacin da kai da shi duk guda duk mushrikai ne kenan so da ya furu da cewa a roƙe shi kuma bayan Allah ina fata an gane shi yasa Allah ya ce wa idza hushira nas idan aka tashi mutane gobe kiyama kanu lahu sai wanda ake kira kuma bayan Allah ana roƙon su sai su kasance ma masu roƙon su a a makiya su rika kiyayya da su dan me kuke kira mu kuma bayan Allah dan mi za ku roƙe mu kuma baya dan mi za ku bauta mana wa kanu bi ibadatihim kafiri sai su kasance game da bautar da aka musu kafiri sun kafirce mu abu ba su yarda ba sun butulce ina fata mun gani wannan kiran wani wanda ba Allah ba da kiran waliyai da shehunne kuma bayan Allah ba wanda suka fitanantu da shi a wannan zamani namu kamar sufaye da 'yan shi'a shi'a rafida al'ithina a shari'a al-ja'afariya sun shahara wurin kiran aliyu da fatima da neman bukatu a wurinsu a cikin bukatun da babu wanda iya biyan su sai Allah balma ko da za su iya biyan su ba su nan sun mutu ali baya nan baya jin ka bai san kana yi fatima ba ta nan ba ta shinka ba ta san kana yi ba ta ya za ta karɓa maka kuma bayan Allah to wannan sufaye kuma su ma sun shahara da haka sun shahara da haka yanzu a cikin littafin addubatul kharida na malam nazifi baraka shi abin da yake kawowa game da abin da shafi ahmad at-tishani yake cewa idan masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati jani ya wahid al-asr idan masaka zamanu yawman bi dhaymihi idan zamani ya shafe ka da cutarwa shi ka samu kanka cikin kunci da tashin hankali menene mafita ya ce fanadi ya tijjani ka yi kuwa ka yi kira ka ce ya tijjani ya wahidan asar ya ɗaya ɗayan zamani a gifini cetanni tsamar da ni faƙad za ka zamanu bi ahli cetanni ga zamani yau ya yi kunci ga ma'abotar shi muna cikin kunci da tashi hankali kenan ka cece mu ya kai ta shari sai ce fa ya tika bil alfafi fi mu'azamin amr a wannan lokacin zai zo maka da lutufi mai yawa a cikin mafi girman al'amarinka zai yayi maka kenan wannan matsala yake cewa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin zai yayi maka dukkanin damuwar da kake fama da ita bi himmatin da wata irin himmat da alat fauka fauka aflaki samawati wal badr irin himmat da ta daukaka saman sammai da saman albadr yace wa yatika bil khairati min kulli janibi zai zo maka da alkharai ta kowace fuska wa yadfa anka al fil barri wal bahr zai yayi maka damuwa da kunci sawa'un cikin bahar kake ko cikin sarari kake yanzu wannan ba da abin bauta a mata tashani ba ne ba kaga da abin bauta shi bi ma'ana ka samu kanka cikin damuwa da tashi hankali kar ka kira Allah kira Ahmad tashani wannan ba kira mutane zuwa ga shirka bane da kafirci ko shakka babu wannan kafirci shirka ne kishiyantar Allah ne da Ahmad Tijani waye Ahmad Tijani waye shi da zaka kira shi kuma bayan Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban manzanni zababbe daga cikin halittun Allah mafi soyuwa da kusanci a wurin Allah mai matsayi na alhulla bai ce ku kira na ba ku shiga cikin damuwa da kunci bal ma ce ma Abbas yayi idza sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله annabi ne fa manzo fiyayye daga cikin manzannin Allah bai ce a kira shi ba yau wani zai je ya ce a kira Ahmad Tijani bai bukata ba wanda zai yi haka sai maras hankali sai jahili da bai san girman Allah ana shirka ne da kafirci Allah ke yaushe bukari haka cikin alfiyudat rabbaniya fil ma'athir wa wird qadiriyya wanda ake dangana shi ga Abdul Qadir Jilani yake cewa muridi tamassak bi wa kun bi wathiqan li unjika fi dunya wa yawm al-qiyamati ya kai muridina tamassak bi kai ruku da ni wa kun bi wathiqan game da ni ka samu aminci kawai in kai haka li unjika fi dunya wa yawm al-qiyamati zan tsamar da kai nan gidan duniya in cece ka haka gobe kiyama ma zan tsamar da kai wannan ba kafirci bane ba wannan ba shirka da Allah bane ba kaga wannan shirka allantar da mutane ne tsarkake mutane ne da kai su ga matsayin Allah madaukakin sarki Allah ke shi ka Allah madaukakin sarki ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله Allah madaukin sarki ce an man yujibul muttar shin wai wane ne ke karɓar bukatan wanda ke cikin kunci da damuwa wane ne Allah madaukin sarki amman yujibul muttarra al muttar shine wanda ke cikin damuwa damuwa ta rashin lafiya damuwa ta tashin hankali damuwa ta talauci da rishi damuwa ta halin kakanika yi Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'a shin wani ne ke karɓar bukata mai kira yayin da kira sa wani ne ke yayi wannan matsalolin wa yakshifu su'a wa ke yayi cutarwa wa ke yayi damuwa wa yaj'alukum khulafa'al ard wani ne ke sa ku zamanto kuna mai majuna a doron ƙasa amsa shine Allah shi kadai madaukakin sarki banda Allah ba mai yabaka shi yasa Allah ya ce a ilahun ma'allah shin wai akwai wani abun bauta tare da Allah ne babu babu shi yasa in za ka kira ka kira Allah shi kar yana jin ka yana ganin ka kuma ya iya karɓar bukatunka za ka nemi tallafi da agaji nemi tallafin Allah maɗaukakin sarki Allah zai tallafa maka ya agaza maka rashin lafiya gare ka roƙi Allah gaya ma Allah matsalolinka da dama daga cikin al'umma yau sun gafara game da wannan babbar garaɓasa ta bauta kuma da samun najahi kuma da Allah ya yi maka wani matsala shine roƙon Allah duk halin da ka samu kanka duk kuncin da kake ciki ta shiga ya Allah zaɓi mafi kyawun kalmomi na yabon ubangijinka ka zayyana mashi matsalolinka wallahi zai yayi maka ta shiga ya Allah zaɓi mafi kyawun lokaci na karɓar addu'a ya tsaye gaban Allah nuna ƙasƙancinka gaban Allah nuna ƙasawarka nuna gajiyawarka yabi Allah da mafi kyawun sufofi Allah yana son bawa wanda kafin ya roƙe shi ya bi shi ya taɗa shi sannan ka gaya ma Allah babban sauri ka wallahi Allah zai yayi maka su duk girman su kanada ne a gaban Allah babu abin da ke gagar ubangiji mai dukkan sa kana koma ga Allah madaukakin sarki cikin dukkan masalolinka Allah zai yayi maka dukkanin damuwarka قال روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يستغاث إن إن إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله imam tabarani ya rawaito hadisi da sanadinsa cewa wani munafiki ko cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama munafiqun akwai wani munafiki yu'dhil mu'minin yana cutar da mu'minai faqala ba'dhum sai wasu shashi daga cikin mutane suka ce qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min hadha al-munafiq ku tashi mu je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nemi agajin shi game da wannan munafikin fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wa ta'ala shi yace innahu la yustaghathu bi ku sani fa ba a neman tallafi da ni innama yustaghathu billah ana neman tallafi ne da agaji da Allah shi kadai ina fata mun ga wannan hadisi imam at-tabarani ya rawaito shi da sanadinsa ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hadisin bai inganta ina fata mun gani ayoyi da aka karanto da dalilai daban-daban ga sunan sun wadatar da za su nuna cewa lalle al-istighatha ibada ne wanda Allah ke ke bantuwa da ita bai halatta ba ka nemi tallafi ga wani wanda ba Allah ba cikin irin ababen da ba wanda ke yi su sai Allah malatu fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula مسألة تفرق أن عطف الدعاء إلى على الاستغاثة من عطف العام على الخاص للي أدفن الدعاء دأكي أكن استغاثة كما دق أطف جمميني أكن كي بنتج هنغانيكم تند أيمانا شوي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره غيره نادق شركة كروج كي نيم تلفي غن واندبا الله با كو كروج ونن الله كذا الدعاء عام أبني جممي واندك الكشن الدعاء استغاثة لك استغاثة نوعي لك أنواع نمي الدعاء wani abin da keɓantacce ya iya shiga cikin mai cikin addu'a tunda addu'a ta kunshi ka yi addu'a cikin yalwa da jin daɗi kuma ta kunshi ka yi addu'a yayin da kake cikin kunci da tashin hankali ina fata mun gani shi ne mala ya ce an malam ya yi hakan ne min babu ko ya ce an na atfa du'a أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص أدفن الدعاء دأكي أكي استغاثة إنها دقشكين عطف العام على الخاص أدفن أبقى ممي أكن كيبا تلش هنا فاتم مكان الثانية مسألة تبي تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك fasara Allah madaukakin sarki game da wannan ayar da yace kada ka roki wani wanda ba Allah ba wanda ba zai amfani ka ba kuma ba zai cutar da kai ba mun fahimci wannan ayar da fasara الثالثة مسألة أكو إن هذا هو الشرك الأكبر للي ينهك شركة بابا نيمان تلفي قون واندبا ألا با أتكين إرن أبا باندبا بوند إياسسي ألا شركة بابا ذات فتدك إذا قبر مسلمتي الرابعة مسألة هدو أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين اللي دا زعصا مفي نقرت تمتاني يا أيكة حكا يا استغاثة دون ونبا ألا با دومين يردد دون ألا to zai kasance daga cikin azzalimai mushrikai kenan sannan kaga ai ayat da manzo Allah take ko wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين هذا سامو في نغرتم نغرتوا daga cikin mutane yayi hakan zai kasance cikin azzalimi duk da nagartar shi ina fata an gani al-khamisa mas'ala ta biyar tafsir ayati allati ba'daha tafsirin ayat dake kafin wannan ko bayan wanda ta gabata wa in yamsaka Allahu bi dhurrin zuwa karshen aya mun ji tafsirin ta mun ji bayani السادسة مسألة شدة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا kasancewa wanda zai roƙon wani wanda ba Allah ba zai amfane sa ba na gidan duniya tare da kasancewa yin haka menene kafirci ka kira sa ba zai amfane ka ba kuma ka kafirce ma Allah Allah tsare as-sabi'a mas'ala ta bakwai tafsiru ayatu thalitha fasar ayata uku fabtagu inda Allah rizq mun fahimci fasarar ta mun gane kuma me yake nihi da ita saboda arziki babu wanda ke bar shi sai wa kenan sai Allah dan haka za a roki arziki wurin Allah shi kadai الثامنة مسألة تتقص أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله للي نيمان أرزكي بيداتي بصيدة قورن الله مدوك كنسركي كما أن الجنة لا تطلب إلا منه كما يدى الجنة بأروك أنت بقوة سيد الله مدوك كنسركي yadda ba a roƙon aljanna sai wurin Allah shi kaɗai to haka ba a roƙon wani wani Allah ya baka arziki sai Allah shi kaɗai التاسعة تفسير آية تفسير الآية الرابعة مسألة ترى من فهمت تفسيرنا آية هدو شين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يزور عشر آية العاشرة مسألة تقوم annahu la adallu mimman da'a ghayra Allah cewa babu wani wanda kai bata sama da wanda ke kiran wani wanda ba Allah alhadiyata ashara mas'alata 11 annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu shi wanda aka kira kuma bayan Allah ghafilun an du'a'i da'i bai san kiran mai kira ba ya rabkana bai san ana kiransa ba an gane ko wala yajri anhu bai ma san wani ne ke kiransa inda Allah ya ce yayi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'a'ihi ghafilun wanda ke kiran su su da ake kiran sarrab kana ba su san masu kiran su الثانية عشرة مسألة قوم شابي أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له gane wannan kiran da za a wani wanda ba Allah ba daga cikin matattu ko wanda baya jin ka bai san me kake yi ba sababi ne na wanda aka kira ya ki wanda ya kira sai adawa shi an gane ko li bughdil mad'u lid da'i kiran zai sa wanda aka kira ya yi kyashi ya yi kyama ya yi musu yi inkar wanda ya kira shi kuma bayan Allah wa adawati ila kuma hakan zai sa ya yi adawa da shi gobe kiya inda Allah ya ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'a idan aka tashi mutane gobe alkiyama wanda aka kira kuma bayan Allah za su zame ma wanda suka kira su abokanan adawa dan me kuka kira ai abu Allah shi kada yake kira dan me kuka roƙe mu za zuwa ce wanga su suke bauta muku duniya su suke roƙon ku duniya suna allantar da ku su ce dan me za ku roƙe mu kuma bayan Allah su kasance musu abin adawa da abin kyama gobe kiyama الثالثة عشرة مسألة تقوم الشعوك تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو Allah ya ambaci wannan kiran da aka ma wanda ya mutu da sunan ibada ga wanda ya kira sa. An gane ko? Kenan ya masa mi? Ya masa bauta a sanadin kiran da ya masa. An gane ko? tunda Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim sai suka kasance dangane da bautarsu da suka yi kafiru sun bicire su sun kiya kenan kaga Allah ya ambaci kiran wani Allah da sunan mi bauta da ka kira wanda ba Allah ba daga cikin matattu to ka bauta masa ko da baka raba ka bauta masa abin nan da kai bauta ne dan Allah ya ambace shi da sunan mi bauta duk wanda ku yi bauta mu wanda wani wanda ba Allah ba yayi mi yayi shirka babba da zaka cire shi daga bar musulunci الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة مسألة تقوم الشاهد kafirce wanda aka kira da wannan bautar da aka mishi idan husharar nasu kanu lahun a ada'an wa kanu bi ibadati kafiri sun kafirce musu yana sun mutunce musu abin nan da kuka yi da mu bamu yarda ba bai dace da mu ba samsam Allah kawai ake kira الخامسة عشرة مسألة قوم شابير أن هذه الأمور فهي سبب كونه أضل الناس أن هذه الأمور فهي بسبب كونه أضل الناس لأن الأمر سنفارني بسبب كسن وششيني ما في أتى لدى شكمته هنا فاتم جاني أول السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة فسر آية تبير أمن يجيب المضطر mun ji fasararta mun fahimci abin da take dauke da na ma'ana cewa babu mai karɓa buƙatar mai buƙata sai Allah shi kaɗai kenan da ka kiyar wani wanda ba Allah ba zai karɓa maka ba zai karɓa maka ba saboda Allah ya ce shi ke karɓa buƙatar masu buƙata idan suka kira shi السابعة عشرة الأمر العجيب ما لتش مسألة تقوم شابكوي الأمر من بممك وهو إقرار عباد الأوثان شيني تبتروا دقما سبو تبقماك أنه لا يجيب المضطر إلا الله cewa babu mai karɓar addu'a mai addu'a ko buƙatar wanda ke da ƙunci sai Allah. li'ajili hada saboda hakan nema ya da'unahu fi shada'idi mukhlisina lahu din za ka ga kafarai masu bauta goma kafa suna kiran Allah shi kaɗai yayin da suke cikin kunci da damuwa suna masu keɓance shi da addu'a shi kaɗai inda Allah ce wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din wannan da kafarai ake da mushrikai Allah yake idan suka hau jirgin ruwa za su roki Allah shi kaɗai ba za su hada shi da hunki ba a tsanani sun san ba mai yayi wa sai wa sai Allah falamma najjahum ila albar idahum yushriku amma da Allah ya tsamar da su daga teku sun fita daga cikin halin firgici da damuwa suka so gida cikin iyalin sai su koma suna yin shirka da Allah to kaga da shine malamai suka ce kuma sun faɗi gaskiya shirkan mutanen da ta fi sauki sama da shirkan mutanen mu na yanzu so da mushirikan da cikin kunci Allah kaɗai suke kira ba su yarda ba su kira wani shehu ko wani wali ko wani gunki sabanin mushirikan yau da kunci da yalwa duka shirka wani Allah za su kira wane ka sauke cikin bi na za su fi shi ne sai an zafafa an ce ai mushrikan farko sun fi mushrikan yanzu gaskiya aka faɗa mushrikan da wallahi ba su Allah nake gai fa fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah in suka hau jirgin ruwa hadari ne aka akwai wa azirmiya akwai wa halaka iska na iya tasowa ya kadar da su ya bugar da su ya halakar da su to a wannan lokacin ba sa kiran kowa sai Allah ba su yarda su kira gunki ba tare da suna bautan gunki suna ganin a nan ba wurin gunki ba ne wurin wane ne Allah shi kaɗai ya samu da su to mushrikai yanzu fa cikin masallaci zai zo sai ya gama nafila ya ce ya shehu wani bai a ɗakin Allah cikin nutsuwa masallaci tashi hankali yake akwai yiwu a halaka ka cikin nutsuwa da sai su roki wani Allah wani a ɗawafin shi za ka gana roƙon wani Allah nawa aka sha shi ka ji mutum yana kiran shehu yana neman shehu da bin bukata yana ɗawafi a gindin ka abu kaga shirkan mushrikan yanzu ta fi muni sama da shirkan mushrikan da saboda su mushrikan yanzu a halin tsanani wani Allah a halin yalwa ma wani Allah mushrikan da a halin tsanani Allah shi kadai a halin yalwa sai su shirka su kuma na yanzu bin da suka hada tsanani da yalwa duk wani Allah Allah ke shi mai ta ما لك الثامنة عشرة حماية, حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba bangaren tauhidi kariya da kuma yin ladabi ga Allah inda dai a ce hadisin ya inganta a ga dawon ga hukuncin da malai ya ciro yayi to hadisin bai inganta ba duk da ma'ana haka nan ne ma hadisin ta bangaren inganci annabi bai faɗa saboda da'ifi da bai inganta da ya inganta a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a wannan hadisin ba a wurare da dama annabi na ba da kariya bangaren tauhidin Allah baya yarda a yi sakaki game da abin da shi ya tauhidi sannan wani na nan annabi na nan wani ya ce ma sha Allah wa shi'ita annabi ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahdahu yace abinda Allah ya so da annabi sai annabi ya ce zaka sanya ni a matsayin kishiya ga Allah ce abinda Allah ya so shi kadai annabi bai ba tauhidi kariya nan ba ya ba shi kariya da suka ce النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط من النبي يشمس الله أكبر إنها السنة النبي يسأل طاوس يتشي قلتم والذي والذي ما يجي والذي مي والذي نفسي بارك الله فيك قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نبي تنارا تسيرون دارينا كي هنسا kun faɗi magana irin yadda mutanen annabi Musa suka ce annabi Musa samana Allah irin yadda mushrika ke da Allah annabi zafafa ba bai kare bangaren tauhidi ba ya kare wata ra'ayin mata suna waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamne suna ambato mazajen da suka yi gwagwarmaya a yakin badar da sauran yakuka don ɗaukaka musulunci suna yabonsu suna taɗarsu a cikin yabon da suke suka ci kuma ga annabi wa fina rasulullah ya alamu ma fil gad ko kamar yadda ma'anar ta zo tare da mu akwai annabin da ya san me zai faruwa gobe annabi ya ce ku faɗi abin da ku saba faɗi kafin wannan ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah bai kare tauhidi ba sallallahu alaihi wasallam annabi ba yarda a taba tauhidi yana nan sai ya kare ina fata an gani yana hadisin da malamin istishhadi da shi nan ya cire wanda hukuncin hadisin bai inganta ba amma ma'ana haka nan ne saboda annabi yana kare himar tauhid sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da sauran lokaci ko sai mu karanto sharhin Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi مالتي متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر فهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك فهمت هذه الأبواب الثلاثة allati wala al-musannifu bainaha malamin sharhi yace duk lokacin da ka fahimci wannan ka'idar da ta gabata wadda aka aza ta game da shirka babba shine duk wanda ya karkatar da wani abu duk karamcin shi na ibada zuwa ga wanda ba Allah ba fa huwa shirkun cewa abin nan shirka ne fahimta hadhihi al-abwab ath-thalatha malace to zaka gane waɗannan babukan guda uku allati wala al-musannifu bainaha wadda malan ya hada tsakankanin su aga babuka guda uku ne malan ya hada tsakankanin su bai rabe ba shi yasa shi ma malan yake so yi musu sharhi a game lokaci guda ina fata an gane malace fa innan nazra sani cewa bakance tun daga babin bakance ne ibn abdul wahab rahimahullah ya hade babuka sai ce fa innan nadra saboda shi ba kance ibadatun ibadati madaha Allahu mufina bihi Allah ya yabi wanda suke cika bakance idan suka dauka ba idan suka dauki bakance wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bin nadr kuma annabi ya furcewa a cika bakance dan da wannan yazo ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi bakantan cewa zan yanka raƙumma abuwana annabi ya tambaye shi babu kaza wurin babu kaza sai annabi ya ce mishi aufi bi nadrik je ka zartar da bakancin kaga annabi ya kora aini a cika bakanci sai ce wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bin nadri ta'a bi nadri bil wafa'i bi nadri ta'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora cewa a cika bakancan da'a da ake tsakanin bawa da Allah wa kullu amrin madahahu shari'u ka'ida ce gaban mako rike ta duk wani al'amarin da Allah madaukakin sarki ya yabe sa aw athna ala man qama bihi aw amara bihi fa huwa ibada ko ko Allah ya yabi wanda yi wannan aikin ko Allah ya foro da shi to wannan abu ibada ne dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya yabe sa ko annabi sallallahu alaihi wasallam bi wannan abun ko kuma Allah ya yabi wanda ya irin wannan aikin ko Allah ya ce ayi aikin nan to wannan abu sunan shi ibada ba a makowa shi sai Allah fa innal ibadata saboda abinda ake ce na ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah ibada suna ne da ya game dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi na daga ayyuka ko maganganu na zahiri da wanda yake na batini duk abin da Allah yake son shi kuma ya yarda da shi sawa'un abin na aiki ne da zaka amfani da gaban jikinka wurin aikata shi ko ko abin halshenka zaka amfani da shi wurin aiwatar da shi ko kudiri ne na zuci in dai Allah yana son shi yarda da shi wannan abin sunan shi ibada in ko ya karɓi sunan ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai Allah baya tarayya da wani daga cikin bayan shi a cikin bauta an gane ko sai ma da ce wani nazuru min ibada shi kuma bakance yana daga cikin bauta kenan bakance ga ake yin shi Allah shi kaɗai ba a yin bakance zuwa ga wani wanda ba Allah ba وذلك وكذلك أمر الله بالاستعاذة به haka foran da Allah madaukakin sarki da yayi na neman tsari da shi wahdahu shi kadai min ash-shururi kulliha na daga sharrika duka ibada na fatan gani shi ma ba a neman tsari da kowa siyo sai da Allah sifa cikin irin ababen da ka san wani wanda ba Allah ba zai iya tsare ka daga shi to wannan babu laifi ka nemi tsare da wannan mutum yana jin ka yana gani kuma ya iya tsare ka daga wannan na fata mun gani shi yasa zaka ga Allah madaukin sarki ya fore bayan shi su nemi tsare da shi surori aka sauko sukutum suratul falaq da suratul nas duka neman tsare ne da wannan kaga suratul nas kul a'udhu biwa birabbin nas malikin nas ilahin nas daga mi min sharril waswasil khannas kul a'udhu birabbi al falaq min sharri ma khalaq ina neman tsari daga ubangijin falaki daga sharrin abin da ya halitta ubangijin falak daga sharrin abin da ya halitta na na maryam alaihi salatu wassalam lokacin da jibril ya zo mata bata gane shi ba ta san me ya kawo shi wurinta ba me ta ce eh إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لو أتنى مثال تألم لك الشر مش إننا الشيء إني صرع الله يشاه متلعي تناني من تألم ألا ميرعما لك شيء yana kaga da wake neman tsari da Allah shi kai ba a neman tsari da wani wanda ba Allah ba sai cikin irin ababen da an san wannan zai iya tsare ka daga wannan abin kuma yana ne yana ganin kai na jinka ina fatan mun gani ma da ce bilis da gafati bihi fi kulli shiddati wa mashaqqa haka da neman tallafi da agaji na Allah madaukakin sarki a cikin dukkan tsanani da dukkan wahalhalu fa hadhihi ikhlasuha lillahi imanun wa tauhidun waɗannan ababen da aka ambato maka addu'a neman tsari neman tsari ga Allah neman tallafi da agaji ga Allah cikin dukkan yanayin da ka kasance malaci fa hadhi ikhlasu lillahi imanun wa tauhid waɗannan ababen da aka ambato maka keɓance su da yin su ga Allah shi kaɗan imani ne kuma tauhidi ne wa sarfu hada ghairillah sarrafa su zuwa ga wanda ba Allah ba shirkun wa tanjidu shirka ne da kishiyantar da wani wanda ba Allah ba ga Allah maɗaukakin sarki ina fata mun malaci wal farqu bayna ad-du'a wal istighatha an ad-du'a 'amun fi kulli al-ahwal wal istighatha hiya ad-du'a lillahi fi halati ash-shada'id bambanci tsakanin addu'a da al-istighatha addu'a da neman tallafi malaci annad du'a ita addu'a fa amun fi kullil ahwal tana ganewa cikin dukkanin hali wal istighatha amma neman tallafi fa fa hiya du'a lillahi fi halati shada'id shine roƙon Allah a cikin hali na tsanani kaga addu'a ta ifadi kenan addu'a zaka iya roƙon Allah cikin hali na mai tsanani da hali na yalwa amma al istighatha tana nuna roƙo zuwa ga Allah cikin halin tsanani da kunci to ba a neman tallafi ga agaji ga kowa sai ga Allah in an nema ga wani wanda ba Allah ba to sai da sharaɗin abin nan da ka nema wurin shi ya iya maka shi kuma yana jin kai na ganin ka gane ku fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa Musa fa qada alayhi annabi Musa ya isko mutum biyu suna fada tsakankaninsu da baƙiɗe ɗan ƙabilar fir'aun da ɗaya daga cikin banu isra'il shi wancan baƙiɗen yana so ya zalunci ɗan ƙabilar annabi musa su ne banu isra'il da ya ga annabi musa ya taho fasta ƙata hulladi min shi'atihi alalladi min aduwi shi wancan ɗan ƙabilar banu isra'il sai ya nemi taimako da tallafi nawa na annabi Musa akan wannan wanda yake makiye shi fa wakazahu Musa fa qada alayhi annabi Musa ya kai mashi kulli nan da ne kashe shi a wannan lokacin kaga ya nemi tallafi zuwa ga wani wanda ba Allah ba shine annabi Musa amma cikin abin da yayi ne ya iya shi kuma ya tallafa mishi kaga hakan ba shirka bane kaga da lajin da tsohon wanda ya dade cikin bid'a ya halaka a cikin tsamin shirwa ne Allah ya shirya shi da ya rubuce tare yana cewa ai ana mutum na gida an gobara ta tashi sai kira polis ko wani masu kashe wuta wannan shirka ne Allah ya sakarci ne wani misalin ma mu hauka ce wannan dan me ba za ka kiro masu kashe wuta dan me in karar sun tare ka baka kira kuma sai ka ce zo a gaza maka shirka ne nan ba da karfa ka kira su ba kan nan ba su ba ba su dauka ba su shurare ka ba da wuta ta kama kai ku ruwa ku zuwa kashe ko ka kira masu kashe wuta zuwa shirka ne wannan misalin ba wanda zai kafa shi sai wawa jahili wallahi wanda bai san me yake ka iya neman tallafi gobara ta kama kai kururuwa a tallafa a agaza mini ya halatta ya halatta ko barayi sun yi ca da kai ka kira dan ba ku zariya ku zo ga barayi na zasu nuna ta'addanci ba shirka kai ba ka kira su sun shi ka kuma sun iya baka kariya haka ka nemi ta agajin a kashe wuta an zo an kashe kuma iya kama maka a kashe ta shirka wannan dai da kuke yi kalabi ka ce ya shehu inyasi ko ya shehu tijjani yana jin ka yana ganin ka ya iya tallafa maka ya san ma me kake yi bai ma san me kake yi wannan shine shirka iman Allah ya kiyaye ka malaci fa kullu zalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdahu dukkan gaba daya istighatha addu'a cikin yalwa da addu'a cikin kunci yana ayyana ne ga Allah shi kadai a kebance shi da yin haka wa huwa al-mujibu li du'a'i da'i shine mai karba addu'an masu addu'a al-mufarriju li kurubatil makrubin ko li kurubatil makrubin ko ko li ku ay kurubatil makrubin kuma shine mai yayi dukkan kuncin masu kunci wa man da'a ghayrahu duk wanda ya kira wani wanda ba Allah min nabiyyin na daga annabi aw malakin ko mala'ika aw waliyin ko wani waliyi aw ghayrihim ko wasu wanda ba su ba aw istaghatha bi ghayrillah ko ya nemi tallafi ga wani wanda ba Allah ba fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin irin abun da babu wanda ke da ikon yi wa maganin wannan abin sai Allah fa huwa mushrikun kafir wannan mushriki ne kuma kafiri ne shine abin da ba su sa a faɗa to ni za a ci bakin dan mi ba za a bambanta ka da wanda ya ikhlasi ba dan mi ba za a bambance da mai tauhi da mushriki ba shine kaga sana azkaran tsana wahabiya wahabiya ta me kuke so ai wanga ya kira Allah Allah ba ni lafiya wanga ya kira shehu shehu ba ni lafiya ya ce duk guda ne dan mi za a wannan dan yi hukunci wanda ya kira Allah shi kadai da biyan bukata mu wa'idi ne ya kadai da Allah wanda kira shehu da biyan bukata mushriki ne ya so ko bai so ba mala ce wa kama annahu kharaja min ad-din faqad tajarraja aidan an al-aql kamar yadda ka san duk wanda ya kira wani Allah ko ne mu taimako wani Allah ko da ko annabi ne ko mala'ika ko wani wali ko makamantarsu kamar yadda ka san ya rabu da addini ya fita daga cikin musulunci to haka ya rabu da hankalinsa baya da hankali fa inna ahadan min al-khalqi laysa indahu min an-naf'i wad-daf'i mithqalu dharratin la an nafsihi wala an ghayrihi sai ce babu ɗaya daga cikin halittun Allah wanda ke da amfani ko ije cuta daidai da misqala dharratin la ga kansa bale ga waninsa babu bal kullu fuqara'u ila Allah fi kulli shu'unihi bal dukkanin kowa daga cikin halittun Allah mabukata ne dukansu zuwa ga Allah cikin dukkanin sha'anin rayuwarsu wannan shi ne na ganin za mu dakata wa muna faɗa daidai Allah samu dace kuskure kowa mun ke kuma da kan lafiya mana salamu alaikum wa rahmatullahi